بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الصوم لرؤية الهلال أليس كذلك باب ديزون بيان زي أزمين إن أنقوتا قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana watan azumi sai yace la tasumu hatta tarawul hilala kada ku yi azumi har sai in kun ga watan azumi wala tuftiru hatta tarawhu kada a sha azumi kuma sai in an ga watan sallah fa in ghumma alaikum in aka samu girgije aka samu duhu ba iya ganin watan ba to ya za a yi to 29 nan sai a cika 30 shaban na 29 shi ne za a ake duba in an ga wata 29 gobe sai a tashi da azumi ramadana kenan watan azumi kuma yana 29 in an ga wata to gobe shawwal ɗaya kenan in an ga wata in ba a ga wata ba kuwa fa sai a cika lissafi ke shaban ya cika talatin to babu ko shakka gobe ɗaya kenan ga watan shawwa watan ramadan gobe ɗaya ga watan shawwa dan da matsalar take tafiya kenan shine mana faqduru lahu قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة قال حدثني محمد ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كوي أزمي دنغن وتا كوكما شاء أزمي قداش صلى قبدا أنغوتا فإن غم عليكم الشهر in wata aka samu girgije duhu ba a samu ganin wata ba fa'uddu talatina ku yi lissafi sha'aban ya cika talatin ramadan ya cika talatin to kashi gari din an shiga sabon wata kenan قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أمر يعني ابن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أجب ممن يتقدم الشهر سيدنا عبد الله بن عباس الله يكرم سيدا yana mamakin ce wanda yake tarban wata kafin wata azumi tsayaye azumi ko kafin wata wa yaqulu sai rinka cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah fa ya ce idza ra'aytumuhu iza ra'aytumuhu in kun ganshi watan kenan fasumu wa iza ra'aytumuhu fa'aftiru in kun ga wata kuma to ku sha ruwa gobe sallah kenan fa in ghumma alaikum fa akmilu al'iddata 30 yawman saboda wata ko 29 ko 30 ba 31 yana yana da matukar sauki in manzon Allah ya karamantar da in manzon Allah ya ilmantar da kai abu ka dauka daga manzon Allah komai yana da sauki babu rigima a ciki babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal babin da yazo na abinda ake fada in an ga wata qala akhbarana sa'id ibn sulaiman ana abdurrahman ibn uthman ibn ibrahim qala haddathani abi an abihi wa ammihi an ibn umara رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إيا قوتا قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان إتي الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله صلى الله عليه وسلم da shi ake tarbon wata da shi ake komai za a yi sai a yi abin da zai sa a samu albarka a cikin abu an fahimta sai kuma wata matsalar ta قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الأقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني عن بلال بن يحيى ابن طلحة عن أبيه عن طلحة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله صلى الله عليه وسلم إيجا وتاسيتي اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤيا باب da yazo na an hana a kama azumi ba tare da an ga wata ko an cika lissafi ba shine yawmu shakk kenan qala akhbarana wahab ibn jarir قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا قبل رمضان يوما kada a gabatar da kwana ɗaya kafin watan azumi wala yaumaini ko kwana biyu ma'ana shaban na 28 kai azumi 29 kai azumi ko na 29 kai azumi illa an ya kuna rajulan kana ya sumu sauman sai dai in mutum yana da al'adan yin azuminsa sai lokaci ya kama haka fal ya sumu wannan ya yi azumin shi babu laifi babu ya ce wani babu asharu tis'un wa ishiruna wata kwana ashirin da tara ne ma'ana wata yakan zamo kwana ashirin da tara yakan zamo kwana talatin duk wata ne a cikin shari'ar musulunci قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إنما الشهر تسع وعشرون أي وتا ينازموا عشرين دترة فلا تصوموا حتى تروه kada ku yi azumi har sai in kun ga wata wala tuftiru hatta tarawhu kada a aji azumi kuma sai in an ga wata fa in humma alaikum faqduru lahu in an samu aka ce hatta tarawhu a ruya basariya kin har sai kun gani to sai in aka samu yanayi a sama da ba za a iya ganin watan ba an yi hadiri ko an yi girgije ko rabu ya faru to menene za a yi sai a cika kwanakin sha'ban su cika talatin kwanakin ramadan su cika talatin to sa'an nan sai a shiga sabon lissafi babul wani babu ash-shahadatu ala ru'yati hilali ramadan shaida cewa an ga watan ramadan قال حدثنا مروان ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال عن كربون عبد الله بن عمر الله كان الله يكرم مسدايتي تراءى الناس الهلال mutane sun yi tafa neman ganin wata suna duban wata فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته سينبا منظم الله صلى الله عليه وسلم الأباري سوى تبس نينا قوتا فصام سي منظم الله يأزمي وأمر الناس بالصيام يتي أتاشد أزمي كوا يأزمي ترى منا دوبا وتا منظم الله يكوا درجة بيغني أبكر بيغمر سي أبلا إذا أمر شي يغني da ya gani sai fara manzo Allah ce ya manzo Allah na ga wata shikenan aina mahallu shahid ash-shahadatu ala ru'yati hilal ramadan aina mahallu shahid fi jism fi al-hadith eh
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت
قال حدثني عصمة ابن الفضل قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da yace jaa arabiyun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qala wani mutumin karkara ko balarabin kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace inni tabbas ni ra'aytul hilala naga wata fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma ka shaida cewa ni manzon Allah ne qala na'am yace eh qala ya fulanu nadi fin nasi ya wani ka tashi cikin jama'a mutane kai ye kuwa ka ce falyasumu gadan ka ce gobe a tashi da azumi ko eh to gashi wani balarabe ya ce na ga wata abladan umar ya ce na ga wata ko ya ce mun ga wata ya ce eh na ga wata mutum ɗaya ne ko biyu ko uku mutum ɗaya ne an yi azumi ko ba yi ba eh aka ce me shi kenan ana so a tabbatar da imanin shi ya danganci halin rayuwa ne ai iz kaifa ma takunu yuwalla alaikum matsala ta canza sai ka shi ne kuma sai a kirkiro abubuwan da za a sai an tabbatar da abu kenan ko babun mata yumsikul mutasahhiru an at-ta'ami wash-sharab yaushe ne mai cin sahur zai daina cin sahur mutum zai azumi ai sai ya ci sahur ko yana cikin cin sahur to yaushe ne me zai sa ya daina ya dakatar da cin sahur din yaushe قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال يتي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته دا يند tsarin yake kana azumi da rana ta fadi lokacin shan ruwa ya kai sai baka samu abinci ka ci ba har ya shiga cikin dare to ba za ka charu ba za ka sha ruwa ba kuma sai kai dore kenan har gobe kai azumi kuma wala yawmahu hatta yumsiya an fahimta wa inna qaisab wa inna qaisab nasriba al-ansariya kana sa'iman wannan bawan Allah yayi azumi falamma hadara al-iftaru da lokacin shan ruwa ya kai a tamra'atahu fa qala indaki ta'amun sai zo wajen matarsa yace kina da abinci fa qalat la tace babu walakin antaliku fa atlubu laka zan je nemo maka abinci wa kana yawmahu ya'malu shi kuma rannan yayi aiki ko da ko yake aikatau yayi ko me yake yazo a gaje da ta ce to zan je nemo ma abinci kafin ta je ta nemo abincin ya yi bacci ya yi nisa cikin bacci faƙala batu ainihu sai ya bacci waje atimra atuhu sai matan ta dawo ta zo ga abinci falan mara atu da ta gan shi yana bacci ya yi nisa cikin bacci ta san yau mai gidanta sai ya yi ɗore kenan kalat sai ce haibatan laka ka tabi ba ka zaba za ka ci abinci ba za ka yi azumin ɗore gashi ka gaji kana jin yunwa falan man tasafan naharu bato ba zai ci abinci ba kuma kenan lokacin cin abinci ya wuce to sai aka wayi gari kuma azumi na bakin shi da, rana ta raba tsaka khushiya alaihi sai ya suma fazukira zalika linnabi sallallahu alaihi wasallama sai aka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani abin da ya faru ga halin da yake ciki fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum an halatta muku ku sadu da matanku a cikin dare cikin azumi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna matan nan naku sutura ce a gare ku kuma sutura kuke a gare su ku ne rufin asirinsu su ne rufin asirinku alim Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum Allah ya sani cewa kuna yaudarar kawunan ku lokacin da aka hana ku saduwa da matan ku da dare sai wannan ya je yayi fataba alaikum sai Allah ya yafe muku kafin ku nemi tuba ma wa'afa ankum shi Allah ya karbi tuban ku kuma ya yafe muku fal'ana yanzu an ba ku izini bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum yanzu za ku ya saduwa da matanku a cikin watan azumi amma cikin dare wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na ƴaƴa wa kulu washrabu ku ci abinci ku sha abin sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai mahallu shahidi kenan eh ba ce mata yaushe za a daina hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-layl har sai hasken alfijir rana ta fi ya fito ya kore duhun dare thumma atimmu siyama ila al-layli sa'annan an kama azumi kenan to za a cika azumi zuwa dare kuma zuwa faduwar rana wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi kada ku sadu da matanku alhali kuna kasa kuna itikafi a cikin masallatai tilka hududullahi to iyakokin Allah kenan haddi iyakance fala taqrabuha kada ku kuskura ku kusance su كذلك يبين الله لك يبين الله آياته للناس haka Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaquna ay liyattaqu don su ji tsoron Allah suratul baqara fa farihu biha farahan shadidan shi sahabbai suka yi murna mai tsanani mai yawa saboda an ba su izini su sadu da iyalansu a cikin dare فأكلوا سيسكتشي وشربوا حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أين محل الشاهد لعنوان الباب حتى يتبين لكم الخيط دزارا الفجر يا كيتو تبزا بنتي بكما قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن حسين أو حصين عن حسين عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال قلت يا رسول الله سي أبي بن حاتم يزوجي حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ال... سيتي لقد جعلت تحت وسادتي خيطا أبيضا وخيطا أسودا yace ya manzo Allah ai sai da na ɗauko zare bakin zare da farin zare na ajiye karkashin matashi na ina duba ina cin abinci ne ina duba har in ba zan iya bambanta su ba sai na cin abinci har sai na zo ina iya bambanta su ga fari ga baki fama ta bayyana li shay'un qala sai manzo Allah ce innaka la'aridul musad lalle matashin kana da fadi tunda zai yalwaci gabas da yamma wa inna ma zalika al-lailu min an-nahari ai dare ne da rana za ta bayyana daga cikin dare fi qawlihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layli wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha كذلك يبين الله آياته للناس لعل لعلهم يتقون آياته للناس آيوين الله مروجين سرفي آيوين غدانا وني غدانا وني غدا uku ne آيات مين آيات الكونية معجزات آيات المقروءة ومتلوة باب ما يستحب من تأخير السحور باب ديزو na bayanin ana son a jinkirta yin sahur kar a yi sahur da gaggawa a jinkirta sai kusan alfijir zai sai a ci abinci
قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال an karbo daga sayyidina zaidu ibn sabit Allah ya kara masa yadda yake tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun ci sahur abincin sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala thumma qama ila salati sa'annan manzon Allah ya tashi zuwa sallah qala qultu kam kana bainal azani wa bainas sahur sai nace tsakanin kiran sallah da sahurun da kuka yi tsawon menene qala قدر قراءة خمسين آية أي gwargwadon yadda za a karanta ayoyi hamsin minti nawa kenan zai eh ai in dogaye ne hamsin aya za su kai minti nawa an gajeru ne za su kai minti nawa eh fabi ayi ala rabbi kuma tukazibani su hamsin zai baka minti nawa akwai akwai akwai wanda fi wannan gajeru me mudahammata ne so hamsin zai baka minti nawa eh goma ko sha biyar goma babu wani babi fi fadlis sahur a cikin bayanin falala da albarkar da ke cikin cin abincin sahur قال أخبرنا سيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي تسحروا كتئ بنت السهور فإن في السهور بركة تبس أقوي البركة أتكينتين أبنت السهور قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثني موسى ابن علي قال سمعت أبي يحدث عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال كان عمرو بن العاص يأمرنا أن نصنع له الطعام يتسحر به يتي عمرو بن العاص هنا cewa mu shirya masa abincin da zai ci saho fala yusibu minhu kathiran in yazo zai ci abincin sai ci dan kadan sai ya bari wa qulna ta'muruna bihi wa la tusibu minhu kathiran ka ce mu shirya maka abinci mu je mu ɗau lokaci muna shiryawa da ka zo ka ci ɗaya biyu uku shikenan ka ce a'a qala sai ce inni la amurkum bihi anni ashtahihi ba zan ina sha'awan abincin ne nake ce muku ku shirya min abinci ba walakinni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai da cewa ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatu sahad bambanci tsakanin azuminmu da azumin ahalin kitab yahudu da nasara shine cin sahur babu ya ce wani babi kuma mallam yujmi'i siyama minan laili mallam yujmi'i siyama minan laili wanda bai kwana da niyan azumi ba yawaye gari bai yi niyya ba yaya haka zai faru ya kwanta ba a ga wata ba ko قال حدثنا سيد بن شرحبيل قال حدثنا ليس بن سعد عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له duk wanda bai kwana da niyyan azumi ba kafin huduwan alfijir ba to ya wayi gari to ba shi da azumi tun da innamal a'malu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa to sai ya kwanta ba tare da niyya ba aka wayi gari ba niyya to ba azumi kenan in farilla ce qala abdullahi abdullahi ce fi fardin fi fardil wajibi aqulu bihi amma cikin farilla ni ma ina kan wannan mazhabin to amma in nafila ce akwai magana kenan ko nafila an kawai gari ba tare da niyya ba sai ka ce tunda baka ci abinci ba sai ka ce nayi niyyan azumi sai ka ci gaba da azumin ka azumi yayi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai waye gari zai ce wa matarsa kina da abinci ta ce babu sai ce idan fa inni sa'im tunda babu abin da za a ci za a yi hasara biyu ga yunwa ga rashin lada to sai daga nan sai a kulla niyyar azumi azumi yayi eh eh nafila ce ba eh in ka waye gari baka da niyyar azumi gari waye ko da abincin ko ba abincin ita ce barin ce barin azumi na fila shi kenan yayi babun fi ta'jilil iftar babin da yazo na bayanin cewa ana son a gaggauta a jinkirta sahur a gaggauta shan ruwa da zarar rana ta faɗi sai ka ci abinci abinka saboda da zarar rana ta faɗi babu zancen azumi azumi ya wuce lokacin azumi ya wuce eh lokacin azumi ya wuce azumi ana yi ne cikin dare ko da rana da zarar rana ta fadi magarba ta shiga ba an shiga dare ba to babu azumi ba lokacin azumi ba ne ka sha ruwa ko kar ka sha ruwa azumi ya wuce an fahimta to shi sa ana so rana na faduwa sai ka sha ruwa قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة mutane ba za su bushe ba suna cikin alkhairi mai yawa matukan suna gaggauta shan ruwa gaggautawa fa sai lokaci ya shiga ba kafin lokaci ya shiga ba قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت أو أفطرت أو أفطر ما تكرر تافا دري يشبو azumi ya wuce azumin babu shi ya gama eh suna yin me? ya danganci ladanin din ladanin din yana ba gidan shi ke kira sala masallaci kuma ba shi saka shi ba ba sa shi aka iya kiyaye lokaci ba to wani irin ladani ne yaya yake tafiyar da al'amarin eh ya yake tafiyar da lokaci sa'an nan kuma yasa yake dan jinkiri din eh ah shi sa aka ce ya danganci wani irin lada ne ne me yasa yake jinkirtawa an fahimta wata ranar muna zaune masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shan ruwa akwai wani takari sai tashi ya kama kiran sallah yana ganin don suna zaune suna kallo ne da rana ta fadi can kauye za su harba bindiga shi da sun ga jan abin nan ya kama a masallacin annabi da lokaci ya kai za kunna jan kwan fitila sai ga can kan hasumiya suna kauye da sun gani shi su harba bindiga to gari duk ya kama ki wani baki ne shi yana zuwa sai kunna fitilan yana kunna fitilan sai hasumiya aka ga jan fitila sai suka harba bindiga sai kowa ya kama ya sha ruwa sa'annan sai aka ga ashe ai gaggawa ne ya yi gaggawan kiran sallah to ya za a yi azumi ya karye kenan ko azumi bai karye to sai limamin masallacin annabi ce ai muna ƙara minti kaza saboda irin wannan ana ɗan karawa saboda ihtiyata saboda irin waɗannan abubuwa an fahimta to shi yasa ba a saurin ba da jawabi me yasa eh kiran sallah din ba shi yake kiyaye ma mutane lokaci shi yasa ai ba daukar lada ne sai amini wanda aka amince da shi kuma ya san lokaci kuma baya wasa da lokaci saboda in ya kiran sallah kafin lokaci ba za a sha ruwa ba in ya kira sallah kafin lokaci ba za a daina ci zai hana mutane cin abinci ba to shi yasa ladan kan shi zama yana tsoron Allah ya san lokaci malami yana da ilimin lokaci din to yanzu ilimin lokaci kan abu kan waya ko misha ce yau sallah lokaci kaza ne zan sallah karfe kaza ne zuwa kaza za a yi aiki da wannan kuma za a yi aiki da wannan ba eh za a yi aiki da wannan kuma za a yi ba za a yi kuma za a yi ba saboda yanzu sanin lokacin ya yi karanci sosai in ka je ƙauye za su nuna ma rana ta fadi wannan haske da kake gani ba rana ba ne kai da rana sai gobe za su ce maka wannan bajaja wannan abin da gani bajaja ta kenan za su ce wannan lisha ta shiga da asbas a ce maka kaga kaga kaga menene eh alfijir kaga alfijir wannan ba alfijirin na farko kenan ba shi ke hana sallah ba zuwa minti ga kaje kaga ga alfijir ya ke to saboda me idanunsu lafiya kalau kuma sun saba kullun ciki suke ba fitillu to amma yanzu waye ke da lokacin kulawa da wayannan abubuwa ba wanda ke da kulawa da wannan abubuwa shi yasa in lokaci kai a ce ba gauta ba a ce an gauta kullun rigima kullun rigima to sai aka zo masu ilmu tanjim suke du suke cewa ai yau sallah azhar lokaci kaza la'asar lokaci kaza magruba lisha asuba lokaci kaza da kaza da kaza da kaza za a iya yin aiki da wannan ilimin a aikace a shar'ance ko ba za a iya ba babu ma yustahabbu al-iftar alayhi alaysa kadhalik babin da ya zo na me ake son a yi a sha ruwa da shi ba an ce da rana ta fadi a sha ruwa ba to me aka fi so a ci tuwo a ci shinkafa a ci menene da menene a sha rake a sha ruwa a sha mai shi ne zai bayani قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت ابن يزيد قال حدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب الضبية عن عمها سلمان ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر إما تنزي شاروات كان أزمي يشفاء يشكري أزمي أزمي يشاروا دبينو za a ce karya azumin ko ya sha ruwa bai sa ba za a ce karya azumin ba eh lokacin ba azumi ba azumi fa in lam yajid mana dabino zaka yi in baka samu dabino ba falyuftir ala ma'in ka ɗebi ruwa ka sha fa innal ma'a tahurun al ma'u tahurun ko باب الفضل لمن فطر صائما باب da yazo na bayanin wanda ya ba mai azumi abin da ya sha ruwa da shi man fattara sa'iman wanda ya ba shi abin da zai sha ruwa da shi aka ce shan ruwa ya kai baya nuna ruwa fa abinci duk abin da ka ci lokacin sunan an azumi ya kai قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي من فطر صائما دون ديبام أزمي أبن ديشاروا دشي كتب له مثل أجره زا أباك لا دائر نوان دي أزمي إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم sai dai mai azumin shi kuma ba za a rage komai cikin azumin shi ba za a ba shi ladan shi kamil sa'annan kai kuma a baka lada babun nahyi anil wisal fi sawmi babin ne zo na an hana yin azumin dore in kai azumi lokaci ka sha ruwa karka ce a'a zan yi zan kara dore kenan ko قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إياكم والوصالة كياي دور أزمي كان أزمي باتارد أشار وابا marrataini qalu sai ce ya fada su biyu sai suka ce fa innaka tuwasilu ya manzo Allah ai kai kana wasalawa kai kana dore kai kana dora azumi kan azumi ba haka bane ba ai kai kana yi kuma kace mu kar mu yi qala sai ce inni lastu mithlakum ni ba kaman ku nake ba inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ubangiji na na ba yana bani abinci yana ciyar da ni yana shayar da ni ba kaman ku bane ne Nami. Eh. Duk za su samu lada a yi, dabino guda ɗaya mai zai mishi, zai tare mishi da yunwa ne ma. duk wanda aka ce man fassara sa'iman kun ji tambayarsa man fassara sa'iman wai mai kenan wanda ya ciyar da mai azumi to lokaci shan ruwa ya kai sai ka kawo dabino ka bashi ya fara ci sai wannan kuma ya kawo tuwo ya bashi ya fara ci wannan ya kawo ruwa ya bashi wake da ladan da aka ce zai samu ladan duka su za su samu lafiya قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شوبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قيل إنك تفعل ذلك قال إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى ai ko aya na je kul inna ma ana basharun mithlukum aya sai ta tsaya nan sai ce me yuha ilayya bashariya dai mu ɗaya ne amma ai ana min wahayi ana yi muku wahayi ubangiji na bani abincin ci ku kuma yana ba ku buci sai kun dafa ku ci an fahimta ku kuna cin abinci da da iyawanku da ikon ku abinda ka iya zaka tuka tu zake ba haka bane ba to ni ubangiji na ke ciyar da ni da abin da ya kawo mai Allah zai ciyar da shi tuwon shinkafa dabino menene da menene abinda Allah ga dama shi zai kawo mishi ba shi ba haka yake ba a ko abincin ai akwai bambanci a ciki za a shiga kicin ne a ɗauko maka abinci za a shiga kicin ko cikin hausa mai cikin hausa da ita madafi wa ya ce madafi kai dan wani kauye ne madafa ko za a shiga madafa ne a dauko ma abinci ba haka bane ba Allah da ya ba manzo Allah abinci na ka dauko abincin eh akwai bambanci ko misali yanzu muna duniya ba muna ci muna sha ba kowa na cin abinci ne gwargwadon ikon shi gwargwadon iya girkin matan shi ko shi iya girkin shi ba haka bane ba to in aka wayi gari ranar lahira a wace taska Allah ke kama mutanen aljanna abinci kana cina abu na shigowa tarsuwa ranka sai ga shiga shiga ci yanzu da karfin ikon ka kake da gwargwadon dabaran ka can kuma da ikon Allah da karfin Allah wanne ne yafi wancan shi yafi ba haƙi ko inna Allah yarzuqu man yasha'u masalan ba nan ta tsaya ba qalat huwa min indillahi da nan ta tsaya shikenan zakariya sai kama hanyar shi ta sai ta ce inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi ai tabbas Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba sai sa ce maka hunalika da zakariya rab to in ko Allah yana bayarwa ba shi yayi lissafi wannan ya sufa ko bai sufa ba wannan akwai kwayan da ko abinda Allah ga dama yake yi shine yake kawo mata abinci fa sai zo ya tarar da abin kullama dakhala alaiha almihrab wajada inda rizqan shine ke kula da ci da shanta amma duk sa'an da ya je fama ya kawo abinci zai tarar daga abinci wajenta banda shi kuma ba wanda zai kawo mata ce ya maryam أنا لك هذا أنا لك هذا قالت سيتتي هو من عند الله دقى الله ai Allah yana azuta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba akwai abincin ba abincin akwai sababi ba sababi akwai menene da menene babu sai ce in ko haka Allah ke yi yadda ya ga dama yake yi na tsufa ko ban tsufa ba matata ta tsufa ko bata tsufa ba akwai kwayan haihuwa ko babu kwaya akwai menene da menene to za mu roki Allah hunalika da zakariya rabbahu sai ce me qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba habli min ladunka ka bani daga gare ka ba wai sababin duniya ba dhurriyatan tayyiba sai me innaka sami'ud du'a sai ce me فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ينا روكا سي ملائكة كراش إن الله إن الله saboda ka kaɗaita Allah ka yi yanki Allah abin da ya ga dama yake yi shi ke da cikakken iko inna Allah ya bashiruka Allah na yi ma albishir yana ma bishara da me yahya ba ma Allah yana ma albishir da da za ka haifa ba sunan shi ma ya haya dan ma sunan shi ya haya ya haya din ina ma na ya haya zai rayu eh ai ko kai zaka yarda da suna kafin ka haifa wannan cikin da take da in ta in kika haifi da namiji sunan shi kaza kika haifi ya mace ba an rada suna ba kafin ma ka yi aure in Allah ya sa na yi aure ya bani ɗa sunan shi kaza zan saka an rada suna ko ba rada suna ba an rada suna mas'alar ita ce kada ka tabbatar cewa kai kadai kafi kowa sanin Allah kada ka ce kai kafi kowa ilimi annabin Allah ne kuma shi aka wakilta ya ta kawo mata abinci ba za ta iya ba amma duk sa'an da ya zai ka abinci zai tar da abinci to sai abin ya daure mishi ya ce anna laki haza ina wannan ina kike samun wannan ina kike samun wannan ni ke kawo miki kuma ba ni na kawo ba qalat sai ta ce huwa taukidi kenan huwa min indillah daga Allah yake abinda kuma ya fito daga Allah ina yake wani wani wuri aka wani Chinese ina aka ina aka kawo wannan abinci Allah shi Allah shi huwa min indillahi inna Allah yarzuqu man yasha ai zan kara maka ma ilimi ai Allah shi ke azurta wanda ya ga dama bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ya dace wannan akwai kwayan akwai kwayan akwai kwayan haihuwa ko babu akwai kaza shekaru sun yawa ko basu yi ba menene da menene duk waɗannan ba su gaban Allah abin Allah in ya ga dama ya fa'alu ma ya sha sai ce to ko in ko haka ne kaga mace ta ja hankalin shi ta nuna masa yadda zai roki Allah yasa yake ce hunalika lokacin da mace ta ilmantar da shi kuma shi ke aka wakilta ya ta kawo mata abinci shi ne wane ne da wane ne da wane ne amma sai ta ilmantar da shi Allah shi ke abin da ya ga dama sai sace hunalika da'a zakariya rabbahu limadha lam yad'u zakariya rabbahu qabla hadhihi alwaqi'a me yasa da bai yi haka ba ai ya tsufa matarsa ta tsufa yana lissafin asbab sababba asbab ce da sababin kaza ce da sababi kaza to gashi nan Allah ya bata babu sababi to barani ma na mika koko na mana tunda Allah na kowa ne hunalika da azkariya rabba rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka antal kaza kaza yana gamawa fa nadat al bitta al fa'u lit ta'qib akwai majin fa'un da wa'un dillil atfini amma alfa'u littaqib ana yi wannan yazo fanadatul mala'ikatu sai mala'ika sai wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab baiwa ce daga Allah Allah yana so ya ga kana bautata mishi ne shi yasa duk abubuwan da muke sai mu rinka hada su da ibada ina aka kira shi wajen karta yake wajen wasan bal ne wajen menene da menene kana son Allah ya saka maka albarka cikin abinka sai ka bi tsarin da Allah ya ce to me yasa yawan mutuwan aure me yasa yawan kaza kaza me yasa auren nan ni'ima ce daga Allah ya ta sami mijin kirki ni'ima ce daga Allah da ya samu yar kike nima ce daga Allah amma tun daga zarar ran da aka shirya za a daura auren sadaki naira dubu nawa sadaki naira kaza kaza an yi an gama ba hankalin mata wajen duk lissafin da ake yi wata uku gaba an je an yi bukin inda za a je a yi mai fati miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da rabi sai an je an yi mai a yi mai ranar da za a ɗauki ‘yar a kai ta gidan mijinta rannan mai aka yi ma Allah eh ba haka bane ba shi kenan ranar da ba za a kai sai da aka je aka yi fito na fito da Allah wajen da za a yi wasan ma miliyan ɗaya miliyan ɗaya da rabi har uku a to da aka je wajen 20 ne ake karanta me aka yi kada-kada da wake-wake da menene menene abinda Allah baya so da shi aka ɗauki 'yar aka kai sai mai faru eh shi kenan haza qaulun wahid duk abinda zai cire albarkar an ya cire to sai a je ga ɗaya an shirya mata komai goma sha biyu ga gado na miliyan kaza duk komai amma ta kasa bacci har gari ya waye saboda mai ba a shigo da ita da sunan Allah waɗanda suka yi mata gata gangan jiki suka yi magata ba zuciyarta ba manzon Allah kuma da nanufa ita mata ta kai kokenta sai ma zuciyar gata in zuciyar ta huta gangan jikin zai mai ba zai huta ba ba haka bane ba nana fatima duk inda yake kowace ce ke tafi ita ce nika ita ce daka ita ce abinci ita ce menene da menene sai mijinta ya tausaya mace ga hannu ya yi kanta ‘yar manzon Allah ba sai sai na alete ki je wajen manzon Allah ga shi nan an dawo daga yaki an kawo riban yaki ga bayi da mai a baki waɗanda za su taimaka miki aikin ya ɗan ragu ga daka ga nika ga komai da komai ke kada ‘yar manzon Allah hannunki ya yi kanta ga jikinki biya alamar wahala sai ta tashi ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan ta jira da ya zo kana zuwa kana ganin yarka lafiya mai ke tafe da ke a na zo gaisuwa ne ta ji nauyin ta faɗa sai ta tashi ta je gida zurriyatan ba'dha min ba'd tarbiyan ina ce wace jami'a ta shiga ina kai mata tarbiya sai na ali ce aka yi ta ce na kasa faɗa ta ce gobe ki je ki yi karfin hali ki faɗa gobe ta koma manzo Allah ga lafiya mai ke tafe da ki ga kaza abin da ke tafe da ni so nake ce to abin da kike bukata kenan ce mai taifin aiki ko mai girki daban mai guga daban mai kai yara makaranta daban motar kaza daban ba su bane ba ba iya gatan kenan ba ki je gida ina tafe ta je ta zauna ta je tana suna jiran manzon Allah ana duban lokaci in ana ta jiran manzon Allah ana ta jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita da sayyidina aliyu har dare kama sai ga manzon Allah zo cikin sanyi tunda manzon Allah ce ina tafi zai saba alkawari sai ga manzon Allah ya zo ya zo ya shiga sai ya zauna suka ce har muka ji sanyi a jikin shi don cikin sa wata kila cikin lokacin hunturu ne manzon Allah ya tashi tafi sai ya ce na ji abin da kika faɗa ba za ki so na nuna miki abin da ya fi wannan ba me za su ce ba abin da kike so mai girka abinci daban mai wanke-wanke daban mai wanki daban mai guga daban motar kai yara makaranta daban motar kai ki anguwa daban duk gatan duniyar nan duk ba za a yi ba na nuna miki abin da ya fi abin da ya zo nema sai su me in kai ne mai za ka ce sai suka amsa ita da sai na alimuna su ce kyaga duk sa'an da kika zo kina so daga yau ki fara ki gani ko ka fara ka gani wallahi tsananin talauci da ke cikin gida sai Allah ya fitar da shi wallahi ke duk sa'an da kika zo za ki kwanta ki ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi so nawa walhamdulillahi والحمد لله والحمد لله سنوى الله أكبر الله أكبر سو تلاتين ده هدودا تريكينا yace ya fi miki duk abin da ya gani ma je kiki kullun ki sai na ali yace tun da na ji wannan ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba kuskuren yin wannan ba wanda yace a sai na aliyu har ran da aka yakin siffin ya ce har ran da aka yakin siffin shi da na yi wannan addu'ar na kwata ka lizimci wannan a gida ki lizimci wannan amma shaitan zai zo sai bar bacci ya kama ka sai can sha biyu sa karfe ɗaya za ka farka tun sai ka yi matukar za a yi tasbihi wajen kwanciya wallahi zai magance talaucin da ke cikin gida wannan damuwa da tsananin talauci wallahi tallahi zai fita za a samu kwanciyar hankali saboda me saboda abu ne da za ka ci ma'ana giza'un ruhi kenan abincin rai kenan da zuciya to in aka gyara wannan ya ce wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala har aka gyara zuciya gangan jiki bi yake amma a gyara gangan jiki rigan dubu kaza menene na kaza mota kaza abinci kaza gado kaza za a yi mata gadaje daga ingila ne daga dubai ne daga daga daga daga china ne daga menene da menene tun daga gando albasa har abbato duk masu kera gadaje sai an je an saya a je a ajiye mata shi a gida don gata komai gashi masu tsada amma ya ta kwanta ta kasa bacci har gari ya waye kuma bata san me yasa ba me yasa saboda ran da za a ɗauke ki a kai ki gidan mijinki maimakon a gode ma Allah wannan abin alkhairi da yasa ya samu sai an je an yi fara da Allah tukun a ɗauke ki a kai ki ran nan za ka ki ba haka bane ba haka ne eh haka ne ya ya haka eh ga duniyan baki daya ɗakin baccinki daban fadanki daban ko yana daban amma wata rana sai ga ki fito farfajiya ki zauna manya-manya tafofin baki so abin da kai ku ba ni shayi ba na son madara bakin shayi ko jan shayi abin da ke ranki kuma yau kenan in aka yi kuskure aka sa madara sai ai me dauki dauki dauki mutum ga naman ga kaji ga komai wayanda suke ci fa mu ji muke karanta muke yi ga sunan duk sannan ba su ranki shi ki zo ki kai jike jike gidan makwata ki so min dan wake dan wake za a dauka ana ci rannan kuma abin da ranki ranki so ki in ba shi aka ba ran rannan ba za a zauna lafiya ba to me yake maganin waɗannan duka eh falaula annahu kana min al-musabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asuna wannan tasbihi da ake gani fa ba karamin aiki bane ba fa manzo Allah ce kullun su in kai azhar sai kai la'asar sai kai magruba sai ai lichar ba za a mai da hankali akai ba ba za a mai da hankali akai ba kuma yazo cikin alqur'ani yazo fi'lu madi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard sabbaha fi'lu madi alaysa kadhalik ma fi samawati wa ma fa'ili kenan to ai an yi tasbihin ya wuce shi aka ce yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi to suna yi waɗanda suke ce to ni fa aka ce sabbih isma rabbik kai ma kai yanzu sa'an nan sai da aka gama ka ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al fi'l madin fi'l mudari' fi'l amrin sa'an nan masdar subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا التسبيح دوسا نجي مزال سيدنا أبو هريرة مزال أين كنت يا أبو هريرة أين هذا جنبا نبانا سبحان الله mamaki abu huraira har kai baka sani ba ta kake musulmi na nan a innal mu'mina la yanjusu ai mu'mini baya zamowa najasa duk sa daga ai tasbihi abu ne mai ban mamaki abu ne mai ban mamaki ya za ka ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna halahu ne mai to shi sa duk sa'an da kike so yarki ta yi albarka danki ya albarka abinda ake koya musu kenan ga abinda manzon Allah ya koya ma na Fatima duk kowa ce ce ke a duniyar nan kowa ne ne iyayenki na na Fatima ta fi ki ta fi ki darajar uba ta fi ki darajar uwa ita kanta ta fi ki darajar miji ta fi ki darajar menene amma manzon Allah a lokacin duk wanda manzon Allah ce ke ki je ki ta na Fatima aiki a guje za ta je amma ga ce ke Fatima rabu da wa'annan duk ba su bane ba bar wannan ya samu tsabtata ya samu tsarki da ƙarfi za ki ga aikin ma ya zama miki kaman ba wani abu ne za ki iya yi an fahimta akwati goma sha biyar dole ka yi kuma ce baka yi ba za su baka yar ba kuma kanka zai buga dole ka yi ba ana fada don a daina yi ba ne yanzu ana fada ne don a san yaya za a yi a magance abubuwa in ka ga 'yan su ka fitiru da ita wallahi sai ka kawo akwatuka da atamfofi da komai da komai ba haka bane ba wa'annan duk da atamfofi da laishuka da gwalagwalai da duk gatan da za a yi kar a bar wannan kaɗai su so a nuna mata tasbihi in za ta kwanta kai ma ka yi tasbihi in za ka kwanta ya'yan gidan su yi tasbihi in za su kwanta za ku ga yadda Allah zai sa albarka a cikin gidan insha Allah an fahimta إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى أليس كذلك؟ قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث أليس كذلك؟ قال حدثني يزيد ابن عبد الله عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر كذا كوي وصالي duk wanda ke son yayi misali zuwa sahur sai ka ci abincin sahur qalu innaka tuwasilu ya rasulullah qalu innaka suka ce ai tabbas kai kana kana qala inni abitu li mut'imun yut'imuni wa yasqini inni ni abitu ina kwana li mut'imun ina da wanda zai ciyar da ni ya shayar da ni wa zai ciyar da shi ya shayar da shi Allah madaukin sarki kenan قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عقيل أو أقيل أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فإنك تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني falamma abu an yantahu yace ni ba kaman ku bane ina da wanda ke bani abinci yana shayar da ni sai suka kiya falamma abu an yantahu anil wisali wasala bihim yawman thumma yawman da suka kiya suka ce sai sun yi koyo da shi yau ba a sha ba aka yi wisali gobe ma ba a sha ba aka yi wisali ba biyu ba to ai ba za su iya ba sai aka ga wata sai ce ba dan an ga wata ba da sai ku gani ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم بعد أن قلت بدانا كارا مكسينا يوسالي كوانا أكو ناي دوري كوانا أكو كوهدو كغني زاكو إياه كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا كما وند يكي مسو نكالا كما يمسو إقابي كينا ساوة تامس كينا باب الصوم في السفر يقول eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم